من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي dan uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda bisa son shi da kaddarawa shi da ganin damarsa muka wayi gari wannan safiya ta laraba bakwai ga watan rabiul akir bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 4 ga watan 12 miladiya shekara ta 2019 bisa kaddarawa Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin baba mai rawani Allah ta'ala ya gafarta masa da sauran al'umma da suka rasu don ci gaba da littafin mu kamar yadda aka saba na sharhu sunna na imam aliyu albarbahari Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama in ba manta ba mun tsaya ne kan magana ko muna cikin magana 95 ina fatan haka ne malam da yace wa alam anna rasulullahi sallallahu alaihi qala sataftariqu fi sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya al-jama'a qila من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي yace qauluhu fadin sa da yace wa'alam ka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata gare shi yace sataftariqu ummati ala 73 firqa da sannu al'ummata za ta kasu kaso 73 kullu hafin nari illa wahida dukkan sauran firkokin 72 za ta tafi ta ne sai kwaya daya hadal hadis wannan hadisin sahihun bi majmu'i turqihi ingantacce ne idan ka hada ruwa hanyoyin da hadisin ya biyo wa riwayatihi kathira marwayatin suna da yawa karakarajahu al-a'imma al-a'imma al-aba sun fitar da shi wa atanau alaihi kuma sun yabo akan shi walwaƙe yusaddiquhu abinda ke faruwa kuma yana ƙara gazgata wannan hadisin haisu akbara sallallahu alaihi wa sallam ta yanda gashi nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari anna hadhihi al-umma al-muhammadiyya wannan al-umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sataftariqu ala 73 firqa a hankali za ta kasu kasu 73 wa hadhihi usulul firaq wannan shine asalin firkokin ko kace kungiyoyin wa hunaka aktsaru min hadhihi alfirq zaka iya samu sama da 70 ma'ana 72 sune asali amma karkashin su kuma za a iya samun karkashin kwaya daya za a tadda wayansu da yawa misali karkashin mu'tazilawa zaka samu kuma firq firq karkashin su da yawa haka jahamawa haka qadariya wa hadhihi usulul firq yace kullu hafin nari duka kuma wuta za su tafi yani isnataini wa saba'ina kullu hafin nari duk saba'in da biyun wuta za su tafi illa wahida sai dai jama'a kwaya daya wahiya salisatu wa saba'una ita ce ta uku wahiya man kana ala misli ma kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sune firak sune jama'ar da suka tsaya kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suke akai fa hadhihi najiyatun minan nar wannan jama'a sune waɗanda Allah madaukakin sarki wannan firqa ita ce wacce Allah madaukakin sarki magana
magana ta wata sa'in da biyar ba a yi yarwa ba a yi bacci din ka kwata kwata ba yi ba now sai ku yi magana da ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al'umma za su kasu kaso saba'in da uku duka za su tafi wuta sai dai ƙwaya ɗaya sai ce wahiyar jama'a ko su ne jama'a Allahu jalla wa ala amarana bil istima'i alal haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni da mu haɗu akan gaskiya yace wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah ga baki ɗayanku kada ku rarraba. A wani ayan Allah ya ce, Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Lallai waɗanda suka karkasa addinin su suka zanto kungiyoyi jama'a jama'a ba ruwanka da al'amarin su al'amarin su a wajen Allah yake Allah ta'ala zai ba kowa labari zai ba su labarin da irin abin da suka aikata don haka yace man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala jaza illa mislaha duk wanda yazo da mai kyau to zai za a lillinka masa a bashi goma shi wanda yazo kuma da mummuna za a bashi irin abin da ya aikata a wani ayan Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun azim wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zanto kamar wayanda suka rarraba waqtalafu suka yi sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu ma'ana abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafansu kamar at-taura ko injila wa ula'ika lahum azabun azim wa'yancin suna da azaba mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda saɓawa abinda littafin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsu da shi suka saɓa musu. Fanahana an tafarruki, an hana mu rarraba wa amarana bil istima'a an hada an umarce mu da mu haɗu wal ittisam bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an hana a rarrabu a kama hanya wacce ba ta alqur'ani ba duk wanda kake tare da shi sai ya kama sabanin alqur'ani ya kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ja baya ka koma gefe karya qur'ani da hadisi shine yayi sabanin shine ya rabu kai kana nan akan daidai kana nan akan gaskiya ina fatan ana fahimta kar wani ya fahimta ƙarshen wannan to me yasa kuma da san ana kaza kuma yanzu a idan wanda ke kan gaskiya sai ya kauce sai ka bi shi don kar a rabu a'a sai dai ka bar shi ka tsaya kan gaskiya kai ba kai ne ka nemi rabuwa ba shi ne ya rabu da abin da yake na hakika na ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi ko Allah ta'ala ya ce wa anna hadha siradi mustaqiman lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya daidaitacciya fattabi'uhu ku bi hanyar wala tattabi'us subula kada ku bi ƙananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku da hanya ta ma'ana duk wanda bai kama hanya miƙaƙiya ta alqur'ani ba ya kama wata hanya to za ta raba shi ne daga alkur'ani ta raba shi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yajuzu tafarruqu wal ittilafu tab'an lil ahwa baya halatta rabuwa da sabani saboda bin son zuciya aw taqalidan lil aba ko kuma mutun ya rataye ga iyayensa wal addad da kakanninsa aw taqalidan lil yahudi wan nasara ko mutun ya rataye kan yahudawa da nasara izin ikhtilafu la yajuzu fi umur al-aqida lalle baya halatta ayi sabani al'amarin aqida wa usuluddin da kuma asalin addini wa inna ma yajibu al-ittifaq wal istima'i alaiha abinda ke wajibi a hadu a dunkule kwaya daya a wajen abin da ya shafi aqida da tauhidi ko kuma da addini gabaki daya don haka kamar yadda aka faɗa mun karanta a farkon littafi cewa Imam Malik imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal duka waɗannan a'imma sun haɗu sun dunkule akan aƙida babu wani bambanci aƙidan su ƙwaya ɗaya ce ita ce aƙidar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji an ce an yi saɓani to kan abin da ya shafi furu'a ne amma ba abin da ya safi usul bane ba ina fatan ana fahimta wa amma al-ikhtilafu fi masail al-fiqhiyya amma sabani a mas'ala ta fiqh fa hadha yahsulu wannan zai iya faruwa walakin yajibu rujuu ila ma qama alaihi dalil min al-aqwal shi ma kuma abin da ke wajibi idan wannan yace wannan yace to wajibi ne a dawo kan abin da dalili yake akan shi na maganganu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa fa'in ta na za'atun fi shai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akiri zalika kairu wa ahsanu ta'awila. Idan kuka yi jayayya fi shai'in a cikin komai ne ne farudduhu ilallahi war rasul kuma da abin zuwa ga Allah ma'ana alkur'ani wa rasul da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana nan a yanzu kuma a koma ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi idan dai har kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranan karshe ita ce ranar tashin alkiyama zalika khairun hakan shine yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma fi kyakkyawan fasara idan iktilafu fil aqidati la yajuzu sabani kwata kwata ga abin da ya shafi aqida baya halatta li'anna al-aqida tawqifiyya saboda aqida magana ce daga Allah madaukakin sarki kai tsaye babu wani wanda yake ta cewa a ciki laysat mahallal ijtihad ba gurin ijtihadi bane ba babin ciniki bane ba babin alwala bane barantana ka ce ina kallon kaza wannan yace ina kallon kaza shi abin da ya shafi aqida tauqifi ne daga Allah direct ba maganan kowa a ciki ba buƙatar ijtihadin wanda daga cikin mutane amma fi masail taqi wal istinbat abinda ya shafi kyau ko zakulo wani hukunci fa kullun yajtahidu kowa zai iya yin ijtihadi wa yastanbidu min ahli al ilmi zakulo abin nan abinda zai zakulo na amma cikin ma'abuta ilimi al muahhari lil ijtihad wayanda suka kai za su iya yin wannan ijtihadi din wayanda suke ahlul ijtihadin ne ba kowa zai kirkira ya ce kaza ba a su yi ijtihadi ne karkashin aya ko hadisi kuma sun kai su waƙar yaktalifuna fi wujuhatin nazrihim so da yawa suna yin sabani a wajen kowa inda ya fuskanta walakin la yabquna ala al-ikhtilaf sai dai ba sa haduwa akan sabanin su wanzu akan shi bal yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih bar dai suna komawa kan littafin Allah al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faman kana ma'ahu dalilun tabi'uhu wanda yake da dalili da hujja sai su bi shi wa aka zo bi kaulihi sai su riki maganar shi wa taraku ra'ayahum sai su bar ra'ayinsu ina fatan ana fahimta wannan shine abin da su kansu shugabanni malamai magabata tabi'ai da tabi'una da tabi'u tabi'una suke akai wa ha abin nan yace wa taraku ra'ayahum hadha mazhabu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce mazhaba matafiya ta ahlus sunna wal jamaa don haka imam malik Allah ya kara masa yadda yake cewa kowa zai iya yin magana a ce maganan tayi ko bata yi ba ya nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa sahibu hadal qabr sai dai ba wannan kabarin tare cewa akwai kabarin abubakar a gurin akwai kabarin umar a gurin Allah ya kara musu yadda amma yace kowa ya iya faɗa a ce haka ko a ce akwai gyara banda mai wannan kabarin shine kowa ya faɗa sai a je a duba menene abinda manzon Allah sallallahu ya faɗa ko mai aya Qur'ani ta faɗa ya dace shikin sha'abi wa hadha alladhi arshadana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shirye da mu akai shine abinda manzon abu hadha alladhi arshadana rasul alaihi salatu wa salam wannan shine abinda manzon Allah ya shirye da mu akai bin Qur'ani da sunna amma an na kula mu ce utrukun nasa kullum ya akuzu bi ra'ayi kawai a bar kowa ya ra'ayinsa waqtilaful ummati rahama kama yaqul a ce sabanin al'umma rahama ne kamar inda wasu mutane suke faɗa fa naqulu hadha batilun sai mu ce wannan ba daidai bane ba wannan wasa ne ƙarya ne Allahu jalla wa ala yaqul Allah ta'ala yana cewa wala yazaluna muftalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba suna sabawa sai dai wanda ubangijin kai maka ya masa rahama ka kiran sabani ya irin tuwa rahama ba rahama bane ba wanda Allah ya masa rahama ne zai kauce wannan sabanin fadalla qawluhu illa man rahima rabbuk ala anna allazi rahimahumullah lam yaktalifu kinan wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya musu rahama ba su yi saɓani ba wa ala annar iktilafa azabun cewa kenan saɓani maimakon a ce rahama ne to azaba ne wale sai rahama arrahmatu rahama lillazina lam yaktalifu suna tare da wanda basu yi sabani ba wa in talafu raja'u ila kitabillahi was sunna ko da sun yi sabani za su dawo kan qur'ani da hadisi fa akazu bis sahi su rike abin da ke ingantacce wa tarakul qada su bar duk abin da kuskure ne hazihi tariqatu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce hanyar ahli sunna wal jamaa to in zaka bi ta ce zaka bi amma ai ya buka kullu ala ra'ayihi kowa tsaya kan ra'ayinsa wa ma qala bihi fulan ko abinda wane ya fada wa fulan da wane falaysat hadhihi tariqatul muslimin wannan ba hanyar musulmi bace ba hadhihi tariqatu ahli al-ahwa wannan hanyar masu bin son zuciyarsu ne wa ahli shahawat masu bin sha'awoyin duniya yatalammasuna ma yuwafiqu ahwa'ahum suna neman menene abinda zai taji dace da son ransu miyar aqwal na maganganu wa yuwafiqu ragbatahum shikenan sai ya dace da kwadayinsu wa ma yukalifu ragbatahum yatrukunahu duk abinda suka ga ya saba wa abinda su suka sa a ransu zasu bar shi walau qala bihi imamul ladhi ya'khuzuna biqawlihi koda shugaban da suke bin maganarsa abinda ya tafi akai kenan yani la ya'khuzuna min aqwalil a'imma wal ulama ba sa karban maganan al a'imma shugabanni da malamai illa ma yuwafiqu ragbatihim sai abinda ya dace da son zuciyansu amma ma yukalifu ragbatihim abinda ya saba wa abinda suke kwadayi suke so fa innahum yarfadunahu suna jefar da shi ne fa hadha dalilu ala annahum yattabi'una ahwa'ahum wannan shike nuna cewa suna bin son zuciyansu fa ma wafaqa hawahum aka zubihi duk abinda ya dace da sarran zasu yi riko da shi wa ma kalafa hawahum tarakuhu abinda ya sabawa son zuciyar zasu bashi wala haula wala quwwata illa billah babu karfi babu ba dubara face ga Allah wa hadha huwa allazi yunada bihi al'ana fi suhufi wal majallati wan nadawati wal mu'tamirati fil ghalibi wa fil fada'iyat يروجون الخلاف ويقولون نوسئ للناس بماذا نوسئ للناس بترك الكتاب والسنة مالا يتي wa hadha alladhi yunada wannan shine abinda ake kira a yau ake daga murya da shi a yanzu a cikin takaddu da mujallo da mujallai da kuma guraren tarurruka da guraren aso da yawa za ka gani a cikin abin nan fidiyat ma'anan abin da ya shafi bidiyo za ka kallo ana sakawa a tashoshi yurawujun al-khilafa wa yaquluna suna sanya sabani suna cewa ni wasiulin nas mu za mu buda wa mutane ne bima za ni wasiulin nas da me za mu yalwata mutane suna nuna haka amma bi tarkil kitabi wa sunna qur'ani da hadisi suke bari wa zahabi ma al aqwali allati ahluha laysu ma'sumin a tafi kan maganan wayansu mutane wayanda ba ma'asumai bane ba ma'ana kokarin su su dora mutane kan maganganu na wayansu daban yuqdiuna wa yusibuna wayanda suna iya yin kuskure kuma suna iya yin daidai wa hum yanhauna an na'khudha min aqwalihim illa ma wafaqa al dalil su kuma suna hana mu karbi maganan su sai abin da ya dace da dalili ma'ana imam malik bai da rigi maganar shi ba sai an san ina ya dauko ta haka imam shafi'i yace duk wanda ya ji maganar sa ta saba da maganar manzon Allah to ya wurgar da ita a bango kar ya rigi maganar shi duk abin da suka yi ta fada ina fatan ana fahimta yanhauna an akazi aqwalihim idza kalafa dalil idza kalafa dalil in ka samu Allah ya ce manzon Allah ya ce to karka yadda ka cewa ne ya ce fahaza amrun yajibu ma'rifatuhu wannan al'amari da yake wajibi a san shi amma akwai cikin mutane hatta ma ka iya iya samu cikin ahlus sunna a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu ya ce sai kuma wani ya ce an yi haka an saba ma wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kan shi wani in ka masa adalci yana nan ko baya nan to lokacin da magana ta saba Qur'ani da hadisi in yana nan to sai a batta ya gane cewa ba daidai bane ko a sanar da shi ta hikiman da zai dawo kanta in baya nan kuma a masa addu'a kar a tafi akan wannan abu li'annan nasal yawma saboda mutane a yau iftalu bi ha'ula'i allazina yusallibuna 'ala an-nasi an jarabce su da wayannan mutanen da suke cire mutane akan hanya ta daidai suna dora su kan hanya ta banna Allah ta'ala ya tsare mu don haka wacce magana da ya faɗi cewa lalle za a rabu kan 73 duka za a tafi sai wuta hadisi ne kamar yadda aka faɗa ingantacce idan ka bi hanyoyin hadisin kuma malamai sun yabi wannan kuma abin da yake tafiya a yanzu kenan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ga yanda zai faru lalle al'umman musulmi kowa ya kokari ya ga cewa ya tsaya kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke akan shi don haka suka cewa zamu biye cewa hiya man kana ala misli ma kana alaihi rasul sallallahu wa ashabu shine wanda ya tsaya kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbansa fa hadhihi wannan nadiyatun minan nar duk wanda ya tsaya kan abin da Qur'ani da hadisi suka ce to shike kan hanya ta tsira daga wuta wali zatu samma alfirqatun nadiya don haka aka kira aljama'a ko sahabbai da masu bin gurabun su kungiya ko jama'a da za ta tsira wai sammauna ahlus sunna wal jamaa kuma ana kiran su ahlus sunna wal jamaa su sahabbai kenan wa ma adahum fahum mukhalifun duk wanda ba kan hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba to wannan sune wanda suka saba wa Allah suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mutawaduna bin nari kuma sune wanda aka musu azaba aka musu narko alƙawarin cewa Allah ta'ala zai kona su wanda manzon Allah ce za su tafi wuta faminhum man yadkhulun nara likufrihi a cikin wayannan firkokin akwai wanda saboda kafiri ne zai shiga wuta wa minhum man yadkhulun nara akwai wanda zai shiga wuta lifiskihi saboda fasiki ne ya fita daga hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa minhum a cikin su man yadkhulun nara akwai wanda za a shigar da shi wuta lima'asiyatihi saboda sabo da yake yi laisu sawa'an fi dukulihim nara ba wai daidai suke wajen shiga wuta ba فلا يأخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة بلا مرقابة مفهمتا وأن حديث cewa duka wayannan furkokin arna ne a'a ba za ka ce musu duka arna bane akwai arna wayanda suna zama arna saboda haka akwai wayanda kuma fasikai suke komawa saboda su rike hanyar da ba ta Allah ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai wayanda kuma sabo suke kamawa kai tsaye ba za ka kira su arna bane amma kuma ƙarshe za shiga wuta saboda me ba su tsaya kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba saboda haka muna karantawa ko da yaushe cewa ko wanda sai ma sun tsallake su daɗi sun je shan ruwa alkausara ma ake koran su ka yake nan da suna tare da musulmi amma me sun yi aikin da shiga wuta din ba shiga aljanna ba za su taɓa samun shi ba Allah ta'ala ya kare mu daga wannan ya ce wahiyar jama'a aljama'a idan aka ce jama'a man kana alal haqqi wanda ke kan gaskiya walau kana wahidan koda shi kadai ne hadha huwa aljamaa wannan shine jama'a ina fatan ana fahimta kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna ibrahima kana ummatan kaga annabi ibrahim shi kadai al'umma ne mutum dai mai kamar gayya amma al-kasra wahdaha dan kawai akwai yawa kuna da yawa ko suna da yawa fala tadullu ala al taruwan mutane akai bai nuna cewa suna kan gaskiya dan Allah ta'ala yana cewa wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawan wayanda ke bayan ƙasa za su batar da kai daga hanyar Allah ne a wani ayin yace wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko da ka yi kwaɗayin zanto mummune kai ka je ka yi haƙuri ba zanto mummune ba mafi yawa kenan ‘yan kaɗan ne za ka iya samu wanda za su bi ka kenan ba a godogo da yawa wa ma wajadna li aksarihim min ahadin wa in wajadna aksarahum la fasiqina Allah madaukakin sarki yace ba mu samu mafi yawan su suna da alƙawari ba mun tadda mafi yawa fasikai ne ina fatan ana fahimta kenan kaɗan ne waɗanda suka zo suka bi don haka falaisatul ibratu bil kasra ba a lura da yawa a ce duk unguwa kaza kaza ne duk gari ko ina mu ne duk a wannan ba abin lura bane ga dukkan mai hankali al ibratu biman kana alal haqqi ala lura da waɗanda ke kan gaskiya walau kanu qalilina koda su ɗan kaɗan ne amma yawa baya nuna cewa ana kan gaskiya ina fatan ana fahimta walau kana wahidan fa huwa aljamaa ko da shi dai ne to shine jamaa inda yana kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai kamar yanda ya faɗa suka ce manhum ya rasulullah su wane ne za su tsira qala yace ma ana alaihi alyawma wa ashabi wanda ke kan abin da ke kan shi yau ni da sahabbaina hadha huwa tariqu sahih wannan ita ce hanya madaidaiciya man kana alama alaihi rasul sallallahu alaihi wa sahabuhu wa ashabuhu fa huwa aljamaa duk wanda ke kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kan shi da sahabbai shi ake kira jama'a sune wanda manzon Allah yace da aka ce masa suwa ne za ka tsira yace wanda suke akan abinda nake kan shi a yau da sahabbaina ma'ana illa wahida su ne hiyal jama'a su ake kira jama'a ko da kwaya ɗaya ne wannan mun yi ta bayani a kan shi an sani saboda haka yan uwa musulmi kowa ya tsaya ya duba in tsaya in duba ka tsaya ka duba ku tsaya ku duba kowa ya kalla shin abin da kake tafiya da shi na aƙidar ka irin aƙidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi akan ta ne wadda qur'ani ya bayar irin aƙidar da sahabbai suka koya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne idan ita ce shikenan ka gudu ka tsira kuma insha Allah zaka samu aljanna wallahi idan aqidar ka ta saba da aqidar manzon ta saba wa aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam da aqidar sahabbansa kamar yanda ya faɗa wallahi ka taɗe ka yi asara baka daga cikin wanda za su tsira duk wanda ka bi duk wanda ka riƙe kuma duk irin yawan aikin da ka yi babban abin da ke nuna cewa kana kan gaskiya shine a tadda kai a addininka kai a aƙidarka kana bibiyan abinda ƙur'ani ya faɗa da sunna kana bibiyan menene abinda abubakar umar usmanu aliyu sahabi Abu Huraira, Talha bin Ubaidillah, sahabi Anas dan Malik, sahabi Mu'adh dan Jabal su suka suna kan wannan aqida. To shikenan ka dawo sai Imam Malik duk su ma aqidan su ne. To wannan shine abin da zai kai ka gaci. Amma ka tafki wani abu ta baya baya to lalle za a kama hanya masu wucewa su wuce kai baka cikin wanda za su wuce. Ta yadda za su rika faɗin rabbana atamim lana nurana fagatir lana. kai kuma kana cewa unzurna na kata bismin nurikum a ce kilar ju'u wa ra'akum faltamisu nuran kuna nan ana tsakanin haka faduriba bainahum bisuri to kaga ya kamata kowa yayi wa kanshi abinda bahaushe yake cewa kiyamar laili ma'ana kowa ya mai da hankali in zaka yi addini duk wanda zai dora kan addini ya dosa ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to nan ne zaka samu ka tsira amma duk wanda ya aje ka kan hanya to ka biya kudin mota ne zai kai ka Abuja sai da yaje Kaduna ya ajiye ka to ka kuma baka da wani kudin mota to nan gurin za a baka kaga aiki ya samu ina fata ana fahimta za ka je Kano an je an kama hanya ba in Kaduna ne kila cikin gari ne za ka je Kano sai da aka kama jeji ana tafiya can sai aka ajiye ka cikin jeji kaga ba ka taba isa inda kake so ka kai ba ina fata ana fahimta za ka je Kano sai da aka kama jejin guma din nan shikenan kuma aka ajiye ka babu gari a kusa to wallahi shine abin da ake da yawa daga cikin mutane ba sani ba ba za a taba kai su inda suka kama hanya suke so su kai ba to duk wanda yake so ya kai mace ko namiji dole ne ya tsaya a jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wajen ka koyi yayayi kai kadai mutum yace baka so manzon Allah ko bai gaya maka waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai koya maka ayyuka da manzon Allah yayi ba bai gaya maka aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ka so manzon Allah ba ina ina fatan ana fahimta can suka ce suna son Allah ce in kuntum qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum kinan sharadi na kaso Allah madaukakin sarki da kanshi sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga in kana san Allah ma sai ka bi manzon Allah to in kana san manzon Allah fa min babu aula dole sai kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin abin da yazo da shi Allah ta'ala ya tsare mu قال المؤلف رحمه الله هكذا كان الدين فيك إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وسار الناس احزابا وساروا فرقا مالن yace haka za kare dinu hakanan addini yake tafiya tun lokacin da manzon Allah ya wannan magana ana tafiya kan abin da yake kai ne da sahabbai suna tafiya kan abin da manzon Allah ya zo musu da shi ila kilafati umara bin al-khattab radiyallahu anhu har izuwa kalifancin sayyidina umar Allah ya kara masa yadda kalifan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu aljama'atu kulluha duka jama'a ne ma'ana abinda kan gaskiya ake wa haka za fi zamanin Usman haka nan a zamanin Usman na Affan duka akan gaskiyan ake tafiya falan ma qutila lokacin da aka kashe Usman dan Affan Allah ya kara mishi yadda ja al-iktilaf wal bid'a aka fara samun sabani da bidiyoyi suka fara shigowa wasaran nasu ahzaba mutane suka fara zama kungiyoyi kungiyoyi wasaru firakat suka zanto firkoki faminan nasi man sabata alal haqi a cikin mutane akwai waɗanda suka tabbata akan gaskiya inda awwalit tagayiri lokacin da aka fara samun canji wa qala bihi maganan su gaskiya ne wa amila bihi aikin su aikin gaskiya ne wada annasa ilai suna kiran mutane zuwa gaskiya da yace haka za kana dinu ila khilafati umar bin al-khattab wa al-jama'atu kulluha wa haka za fi zamanin usman fi hayati sahabati wat tabi'in a rayuwar sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai kana al-mukallifuna mukhtalifina mundassina bainan nasi kal qadariyya malin yace kana al-mukallifuna wa'anda suka saba mukhtalifina suka sassaba akana al-mukhalifuna muktafina ko wayanda suka saba suna boye mundassina bainan nasu sun cusu tsakanin mutane ma'ana sun cusu tsakanin sahabbai da suka rage da kuma tabi'ai kal qadariyati wa ghairihim kaman yan qadariya da wasun su suna suna cushe a ciki amma ba su iya daga kai mutun ya fito da bid'arsa wa zalika liquwwati al-islam a lokacin ko musulunci yana da karfi wa quwwatil muslimin da kuma karfin musulmai yanzu ma da akwai gwamnati ta musulunci kaga ai wa'ansu ababe da ake a cikin gari a cikin unguwa da ba a yi su ba ina fatan ana fahimta wallahi abu da yawa da a ce akwai shari'a musulunci kai ka san mutum shi da kanshi ma ba zai fara ba amma sai mutum ya wuce yana yin abin da ya ga dama kawai abin da yake so shi zai Allah madaukakin sarki ya tsare mu jiya na ji wani waka wani yaro ya wuce da ita alhamdulillah da Allah ya sa na manta ma da abin amma abin nake iya rikewa ana faɗin wani abu na ɗauka irin yan shirin fim nan ne suke waka to a ƙarshe kawai sai ake kiran ko sai muhammadu ko ya ko sai muhammadu ko me abin da in ka ji babu girmamawa babu darajantawa ga addinin musulunci saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ake ambata da yanayi irin yanda ake kiran ‘yan fina-finai da ‘yan kaza da ‘yan kaza, kuma an sa an wuce, yaron da ya wuce da shi sauran waɗanda suke gurin ‘yan mata da waye su ma sun riƙe ana waƙan suna yin mamin ɗin waƙan kamar yadda ake na wannan. To, kaga wannan ai rashin gata ga addini ne. Ina fatan ana fahimta, ba wanda zai da a rika yi masa irin wannan kiran tare da kiɗa da kaza da kaza da kaza. Wato, idan addini yana da gata, yana da ƙarfi, wallahi ba ya sa irin wannan ba. ko wani sahabi baka yi saka ambata da wani abantana annabi sallallahu alaihi sallam ana yin irin wannan ababen da bai dace ba Allah ta'ala ya tsare mu ila an dassal yahudu rajulan yahudiyyan min al-yaman ana cikin haka musulunci na yin abin da yake yi ba wanda ya isa duk wanda zai sire ya boye aka samu wani bayahude da ya cuso kai daga yaman yuqal lahu ibn sauda ana ce mishi dan baka shine abdullahi bin saba al-yahudi ko abdullahi dan saba ba yahudi fajaa ila al-madinati yazo shi garin madina wa azhara al-islama ya bayyana musulunci fi khilafati usman radiyallahu anhu a zamanin kalifancin usman Allah ya kara masa yadda ce shi musulmi ne wallahi duk irin waɗannan ababen da ake sassakawa mutane ake yi akasari ba waɗanda suka zo niyyar musulunci ba ne za su rudu ne za su cusu cikin mutane su ma 'yan ahali ne su ma 'yan kaza ne daga nan da sun samu dama sun shiga su ta kawo ababensu na yahudanci da nasaranci abin da za su bata addinin musulunci idan suka fada suka shiga shikenan ko musulmi su rike shine abin yi sai ma su yancin su kawai a rike wayannan su ne shugabanni faja'a ila al-madina yazo madina ya bayyana musulunci waja'ala yasubbu usmana fil majalis in yaje zauna a majalisa ana magana ana kaza sai yana dan jefa zagin sayyidina usman Allah ya kara masa yadda li annahu idda al islam khud'a saboda ne yace shi musulmi ne amma kuma a yaudara ne yanzu da ba musulmi bane yazo ya kai tsaye ai kaga sai a tasan masa ina fatan ana fahimta to amma da sunan musulunci kamar yadda ake yanzu ana cin mutuncin Allah ana cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma da sunan musulunci wanda yake wallahi tallahi akwai ababe da yawa da wa'insu suke fada a waƙoƙinsu ko suke yi da a ce wanda ba musulmi bane suka fara wannan duka sai an ce a yaƙe su amma da sunan musulunci suke yi kawai shikenan sai aka kyale su to abinda shi wannan bayahudan ya samu dama akan shi kenan summa akaza yanfusu sumumahu fil majalis sai ya ci gaba yana tofa gubar da ke tare da shi ta batanci ga addinin musulunci da musulmai da jagorancin da jagororin musulmi a guraren zama wai hadiru wai hadiru husufaha sai aka fara aka fara samun wawaye suna bin sa kamar yanzu duk wanda yazo ya ciro da wani abu in ya tafiyan shi ya je wani wuri can ya je aka tura shi karatu ya kasa yin karatun ba abin da ya sani shikenan sai yazo sai ya samu wani hotuna ya samu kaza sai ya buga sai ya kuma daga nan mutane suna kallon wannan ya zama kaza ba ya aure ba sai ya tare yayan mutane shikenan ko ba addinin zai koya musu ba abin da ya sani na addini amma da sunan addini shikenan sai ya zo zauna shi ma malami ne ko malamin unguwa malami ne har ma ka tadda malamin da gile ya shekaru zai yi tafsiri ya gaya mutane kaza da kaza da kaza in an tayi da na'iza shike sallah shike kaza har a kowane suke ganin cewa idan ya saba wa magana da shi wannan wanda bai yi karatun ba ba za a kawo ahalari ko ishmawi gaban shi ya koya mutane ba ya yi kokari ya iya waƙoƙi ya zo riƙe da kaza da kaza sai ana kallon shi wancan malamin ba kowa bane har ka iya samun wani ma yana iya zagin shi malamin da ana ganin ana tare da shi ko malaman da ake ganin ana tare da su saboda shi wancan kidahumin wanda ba abin da ya sani wai kuma zandiki ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu to don haka ya rika watsa wannan guban wa yahduruhu sufaha aka samu wawaye suna bi sai kallo in su kuma ƴaƴan su za su bari an suna fadawa wal augad da dolaye wajjuhal da jahilai wa ba'adun nasi da yawa daga cikin mutane a yanzu au kasirun minan nasu kuma fi yawa ya hawauna sabba suna son wannan zagin wal qila wa qal suna son a ce an yi an ci ka san wani kawai shi ina da kaza kawai nan zai nan zai koma ya je ya zauna su ji kawai an taru ana zagin malam wani malamin sa ne fa shekara da shekaru yana tafiya akai amma da wani ya zo ya dan samu wa'insu ya zo ya koma gefe an ce kaza shi ma sai a fito irin nashi sanin alama shi daban sai su koma can gefe yanda zai a gane su a ce sun saba da malam fastamahu alaihi suka taru akai walamma fudina lahu lokacin da aka fahimce shi wa turida bil madinati abinda aka yi karan farko sai aka kore shi a garin madina wa zahaba ila misra sai tafi misra wa wajada qaryatan fi misra mashkuratan bishikak a can yi tadda wata wani gari a misira wani ƙauye wanda an san su da rikici da kuma saba abin da ake akai fanga masa fiha ‘yan garin kawai ‘yan ina da mai zuwa ne mu bishi fanga masa fiha sai ya kutsu a cikinsu ya nutse a cikinsu wani shara su mu mahu fiha a nan gurin ya ci gaba da sunan musulunci ya rika watsa wannan gubar tashi da yake tare da ita wa sabba Usman kawai da ya zauna banda zagin Usman dan Affan kalifan musulmi gabaki daya ba abin da yake kuma babu wanda ya san wannan yanzu shi kuma ya zo cusa wannan summa fin nihayati a karshe takawwana minhum isabatun ma'a sila wa quwwa aka samu cikin da ya fara karfi suka ce a to tunda haka ne takawwana minhum isaba sai aka samu wata jama'a ma'a hasila suka dauki makami wa quwwa suna ganin sun yi karfi faja'u ila Usman radiyallahu anhu suka ce to abin da zamu yanzu mu tahi mu je mu same shi tunda azalimin shugaba ne daga nan aka fara samun matsala da aka ridura alaihi suka zo fito na fito da shi wa yuqati'unahu suna cewa kai kuskure a guri kaza kai kaza fa Usman radiyallahu anhum anhu ajabahum a lokacin sayyidina Usman ce kowa ya basu tunda ni ne khalifa sun zo a bari su shigo su zo mu tattauna da su akan me suke ganin cewa ba daidai aka yi wa tunda sun ce su musulmi ne a lokacin suka yi manganu sai ya amsa musu wada hada shubahu shubha da suka kawo duka ya rusa ta sun maraja'u suka koma sun matalawa mu fi tariq suna komawa to wannan bai samu abin da yake so ba ya ƙara samu wani suka fara zargin kansu ya za a yi a ce mun je kuma shikenan ta bayani kawai sai mu dawo duk abin da muka haɗu muka tsaya akan shi wa qalu suka ce ma amilna shay'an ai ba abin da muka yi kawai wahala muka sha sun maraja'u ala usman radiyallahu anhu sai suka sake juyawa suka ce mu ƙara dawowa wa hasaruhu fi baitihi suka suka zagaye gidansa wasahabatu aradu an yudafi'u anil khalifa sahabbai sun yi kokarin bada kariya ga khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama walakinna usman radiyallahu anhu sai dai shi sai na usman Allah ya kara masa yadda naha an zalika kashiyatul fitna ya hana yace kar wanda a garin Madina ya daga makami kar wanda yazo ku kyale su don tsoron me dan tsoron fitina wa kashe ta safkin dima kuma yana jin tsoron a ce an zubar da jini a lokacin da yake shugaba na hahun amzalika ya hana su wannan ala amali annal mas'alata fiha mahawaratun wa maraja shi gurin sai yana kallon cewa mas'alan za a zo a tattauna ne wannan ya fada wannan ya fada yuridu an yi quri'ahu ya nufin ya ƙara gamsar da su kamar yadda karan farko aka gamsar da su lakinnahum lamma ra'aw annahum lam yudriku shay'an bil hujjati lokacin suka kalli cewa ba abinda suka cimmawa na hujja ba su dalili fafazzu alaihi billaili wan nasu niyamun suka afka masa suka fada masa da daddare mutane suna bacci wa qataluhu radiyallahu anhu suka kashe sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda lamma ra'aw anna shubuhatihim dahida lokacin suka kalli cewa shubuhinsu a rushe suke an rusa su wala qabula laha ba za su samu shiga ba in hazul fursata fi gaflatin sai suka ribaci wannan dama lokacin da za ga mutane suna sun gafala wajen bacci wa aglaban nasu fil hajji wan nasu fil madinati kanu na'imina wa aminina mafi yawan mutane fil hajji sun tafi aikin hajji wan nasu fil madinati mutane a garin madina lokacin kuma kanu na'imina ma'ana suna bacci wa amina kuma ana cikin aminci ba mai tunanin cewa wani abu zai iya faruwa ga mutane can sun taro kofan khalifa sun yi kaza amma ba tunanin da ake an zo khalifa an ce wannan ba mai yarda da su ba ya ce a'a ku bar su al'amari ne na tattaunawa a addini za mu gama da su kar wanda ya magana shikenan kowa kuma gidan shi ya kwanta in tahazul fursa suka ribaci wannan dama da mutane suna cikin wannan ala annal mas'alata fiha cewa wannan mas'ala fiha mahawara wa muwajawara za a tattauna ne kuma wannan ya fada wannan ya fada fa fazzu alaihi fil layli wa faqabahumullahu fi baitihi sai shikenan suka fada akan shi da dare Allah madaukakin sarki ya wadaran su a gidan sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda Allah ya kara bakanta fuskokin wayanda suka kai sayyidina Usman da masu goyen bayan su wa qataluhu shahidan radiyallahu anhu sa kashe shi yana mai shahada Allah ya kara masa yadda wa huwa yatlu alqur'ana yana karanta alqur'ani wa ma'ahu mushafun yana da qur'ani tare da shi hatta sala damuhu ala almushafi radiyallahu anhu har jinin sa ya kwarara ya tafi je ya diga akan abin nan littafi ko qur'ani da yake karantawa daidai fadin Allah madaukakin sarki fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim ko da sannu Allah ta'ala zai ishe ka shi Allah mai ji ne ga manganin mutane ko masani ne da duk abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki zai ishe ka wannan jinin Usman dan Affan yazo ya fada akan nan fahina izin a wannan lokacin hadasatul fitira daga nan kuma fitina ta faru wadda a hadal kabisu annal khilafata li ali an taso shi wannan mummunan mutumin abdullahi bin saba al yahudi yace kalifancin daman can ai na aliyu ne saboda haka me za ku fada wa annaha laysat li abubakar wala li umar asali abubakar da umar ma zalunci suka yi wala li usman haka shi ma usman wa inna ma hiya li ali ai kawai abinda aka sani ga ali ne abinda suke yi kenan wa anna aliyan huwa wasi rasulullah sallallahu alaihi yace sai na alwai shine wasiyan da manzon Allah sallallahu ya bayar zanto khalifa wa anna haula'i zalamul khilafa wayannan sun zalunci khalifanci wa aka zul wa aka zuha sun karbe shi iktisaban min ali kwace suka yi wa ali wal ajib malai abin mamaki anna ali radiyallahu anhu madda haza sai na ali bai taba riya hakan ba bai taba fadin haka ba ko an taba ji sai na ali bai taba fada ba wala dalaba bil khilafa ko bai ma nemi kalifanci ba wala qala ana ahqqu biha sai na bai taba cewa ni ne ni cancanci kalifanci ba bal kana mubayi'an yayi mubayi'a wa sami'an wa mudi'an ya ji ya bi li ikhwanihi al khulafa al muslimin ga yan uwansa kalifofi ar rashidina ko shiryayyu Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda ga baki daya yayi da'a yayi bi yayi mubayi'a wa Abubakar da Umar da Usman na Affan ga baki daya inda zalika hasaratul fitna bainan nas a lokacin da fitina ta watsu tsakanin mutane ta tabbatu wa hasarar qital aka sami yaki bainal muslimin tsakanin musulmai bi sababi hadal kabir saboda wannan mummunan allazi indassa fi sufufil muslimin wanda yazo cusu a cikin sahun musulmai walakin Allah kayyaba zannuhu sai dai Allah subhanahu wataala ya bata abin da ya nema ma'ana ana cewa kayyaba zannuhu abinda mutum ya sa gaba Allah ta'ala ya hana hicin nasara sahihun annahu hasal al-muslimina mihina tabbas jarabawa ta faru tsakanin musulmi utila minhum man utila tunda an kashe waɗanda aka kashe a cikin su lakinnahu ma amila shay'an bil islam sai dai ba fa abin da yau musulunci dan har yanzu akwai shi ko akwai na Allah har duniya ta tashi akwai wanda banda abinda Qur'ani ya faɗa da sunnan manzon Allah sunan ba su kan komai in duk mutanen gari sun haɗu akan ƙarya su suna kan gaskiya kaga shi asali abinda yake so a ce musuluncin ya rushe abinda suke so akai da yawa ɗan bidiyoyin da suke cusa bidiyoyi cikin addini suna fatan a ce shikenan musuluncin duka ya ƙare don haka za a ku hatta su Amerika da sauransu in kaga suna jayayya suna fada da mutane to ahlus sunna wal jamaa ne saboda me sun san suke kan gaskiya suke kan abin da Allah ya ce da manzon Allah amma duk wanda yake dan dagaji ne yan bid'a ne masu rike wa'en su ne su da ma abin da suke so kenan wanda zai iya juriya ya tsaya shine wanda ya ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba wannan ya rike ba to shikenan ya san ba kan gaskiya yake ba ina fatan ana fahimta ba can ne wata tsoho wata mata da ɗanta za ta faɗa ta yi turus ta ta ɗanta ya ce ya umma ya ki mahaifiyata ki shiga in nake alhaki kina kan gaskiya to wannan shine aqidan manzon Allah da sahabbai shine kuma abin da ahlus sunna wal jama'a suke suke akai Allah ta'ala ya taimake mu kenan shi bai cimma nasara ba duk da cewa an samu jarabtawa wanda an kashe da yawa daga cikin sahabbai sai dai ai musulunci ba abin da aka masa wal islam walillahi alhamdu baqiya azizan musulunci ya ci gaba da buwayansa wa qa'iman a tsaye wa lam yanal minhu shay'an ba abin da ya samu shi addinin nan wa ma adraka huwa wal yahudu shay'an min hadha ad-din walhamdulillah ba abin da suka riska su shi da yahudawan gabaki daya a cikin wannan addini da ma abin da suke mutun daya ke daukan hanyar shi har yanzu wallahi da yawa firkokin nan ababe da yawa da ake akwai Yahudawa a ciki, akwai su a ciki. In ba Yahudanci, ababen da ake wa addinin musulunci ba za a yi wa addinin musulunci ba, ta yadda za ka tadda an zo an faɗi kowace irin kalma wa Allah subhanahu wa ta'ala, za a faɗi kowace irin kalma ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, za a faɗi kowace irin kalma ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, ɗa zai faɗa uba yana ji su kwana gida ɗaya a ciki kuma ya ci gadansa. haka nan za ka ji ƙani ya faɗa ko ma ya ta faɗa ko mata ko miji ya faɗa kuma ana nan zaune tare da shi ina fatan ana fahimta wannan akwai yahudawa a cikin wa'annan ababen sai dai Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri don haka duk wanda ya samu shiga irin wannan sai ya ga abin da yake kenan za ga ahlus sunna wal jamaa da su ake zargi da haka daga baya aka gane su ba su da haɗi da yahudu ko nasara ina fatan ana fahimta amma wanda ke da haɗi da yahudu da nasara ai ana ganin su kuma an san su Allah madaukakin sarki ya tsare mu wallahi duk wa'annan abubuwan da ake mafi yawa yahudawa da suka tusa abin suka saka amma daga jin haka duk mai hankali da ya tashi ya san wannan kalmomin ba za a faɗa ba ba za a faɗi wata kalma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da waka ta waka yan fim da kaza yan shiri wakar wa'ansu yan bori yan kaza a zo a ce an yi manzon Allah da niga da waye da waye duka ce na manzon Allah ne jaki a janyo a ce kaza ne al'umman musulmi wallahi ba za a yi da wannan ba amma duka abin dan a bata addini ake yin wannan sai a gane addinin shi ma irin addinin yan mushan da kuma addinin musulunci har duniya ta tashi yana nan sai an samu masu yin shi sai an samu tsayayyu a kan shi amma musulunci shi ba kowane tarkace ne nashi ba wallahi ba kowane tarkace ne nashi ba don haka korar wa'insu ake yin ma an je kiyama ina fatan ana fahimta amma shikenan sai a ce kowane tarkace tunda saboda manzon Allah ne manzon Allah na rashin tarkace ai da ya tsaya da abin da su da an kyale abin nan sun tsaya kan abin da suke su laraba a wancan lokacin da an kyale su akan abin da suke kai amma sai aka kyale su ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba haka suke cewa ba amma an basu an kyale su ba kyale su ba dole sai an tsaya bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam takwabi ya dauka da kibiya da kaza da mashi da kwari da baka aka fita aka je aka yaƙi duk wanda ya ce ba zai tsaya kan ƙur'ani da hadisi ba duk wanda ya ce ba zai tsaya kan wannan ba aka yaƙe shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka sai yake cewa na'am hasala ala sahabati ba'd musiba musibu wa'ansu daga cikin musibu sun samu sahabbai wal fitna da fitina wal qatl an kashe wa'ansu lakin haza fi sabilillahi radiyallahu anhum duka wannan sun tsaya ne akan hanyar Allah aka kashe su akai wa ardahum Allah ya kara musu yadda wa lam yahsul hadha kabisa ala qa'ilin walhamdulillah shi wannan mummunan bai tarar da wata ni'ima ba bai tarar da wata abu wanda yake so ya samu ba in an ce ta'il kamar wani abin da yake na alkhairi da yake so ya cimma bai cin masa ba هذا ملخص قضية فتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه ما لا يتي wannan ya ciro wani abu ne dan kadan a kadiyan da ya kawo aka kashe sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda wa hadha mimma yadullu ala annahu la yajuzu al-khuruj ala wali al-amri wannan nuna cewa aqida ta ahlus sunna wal jamaa kamar yadda ake fada ya nuna cewa baya halatta ayi tawaye wa shugaba wa anna al-khuruj alayhi yusabbibu sharran fil umma yin tawaye ga shugaba yana kawo sharri a cikin al'umma wa sakka dima yana kawo zubar da jiranai wala yazalu nasu fi fitanin min zalikal ahad don haka mutane ba za su gushe ba suna cikin fitina tun daga wancan zamanin wa antum ta'lamuna du'atal fitna kun san masu kira na fitina na akan fitina allazina yad'una al-fitna yad'una ila ila al-fitnati wal khuruj ala ulati al-umuri suna kiran mutane zuwa ga fitina da tawaye wa shugabanni wa bi hujjati inkarul munkar suna cewa suna kokarin musun abin da ake mara kyau ne fa zaharatul mu'tazila a lokacin aka samu mu'tazilawa wal kawarij da kawarijawa kulluhu min hadal bab duka a wannan hanya ne za a samu wani yana tawaye wa shugaba wala yazalu ila al'an basu gushe ba har yanzu nan muna ga lokaci yayi ko za mu karasa wannan فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع لوكacin da aka kashe sayyidina Usman aka fara samun sabani da bid'a yajibu alhazru min du'ati dalal wajibi ne a guji masu kira zuwa ga bata wala yutasahalu fi amrihim kada ayi sabu sabu al'amarin su saboda suna nan da yawa kowa ya kama diyan shi ina fatan ana fahimta wa annahu la yajuzu al-kalamu fi ulati al-umur baya halatta a rika maganganu marasa kyau ga shugabanni wale haza au sallallahu alaihi wasallam bisam'i wa ta'a dan wannan dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya aibi aji abi wa adamul khuruj ala ulati umur kuma da rashin tawaye wa shugabanni wa in jaru wa zalam koda sun ketare iyaka sun yi zalunci wa in fasaku koda sun yi fasikanci malam yasilu ila haddil kufr sari in dai ba su kai ga matsayi na kafirci a fili ba illa an tara kufran bawahan kenan ko haka za ausana rasula wannan shine abin da manzon Allah ya mana wasiya da shi shine da man karatun da duka muke yi baya halatta ba aqida bace ta ahlus sunna wal jamaa zagin shugaba kowane irin shugaba ne indai musulmi ne ko gwamnan ku ne shugaba ne waye a zo ana zagi to hakan ne yayin da aka ce kuma babu an fara zagin shugaba za a zagi kowa to za a waye gari kowa ma kuma za a zage shi da zaran za a iya zagin shugaba duk kima yi darajar shi kila shekarun shi ya kai 50 60 70 waye za a yi wannan to an ga yaro ya taso ya ji an ce shugaba ne an zage shi ya to shikenan kuma zagin uban kowa kuma zai mara sauki to kaga wannan ba kida bai ta musulmi amma shugaba yana abinda ba daidai ba a yi ta bin hanyar da ya kamata a bi don a samu maslaha a kai da ya ce wa tsarar nasu firakan faminan nasu man sabata alhaki inda awal tagayir qala bihi wa amila bihi wa da ilaihi lamma hasalatul firaq lokacin da aka samu wannan firqoyin wal tilaf da sabani sabata Allahu ala alhaqi was sunna Allah ta'ala ya tabbatar da ma'abuta gaskiya da sunna wa saru ala ma kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam suka zanto ala ma kana alaihi rasul suka tsaya kan abinda manzon Allah sa same shi kai wa ashabu da sahabbansa Allah ya kara musu yarda wal firaqul ukra sauran kuma kungiyoyi kalafat ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallama sun zabawa abinda manzon Allah sallallahu alaihi yake kai wa ashabu da sahabbansa don haka fastahaqul wa'ida bin nari sai suka cancanci narko a saka su wuta bi hasbi ma hasala minhum gurgudan abin da ya faru ya tabbatu da gare su saboda haka yan uwa musulmi mu yi kokari kowa ya je bincike kanshi duk abin da ya zo saɓanin ƙur'ani da hadisi ka bar shi abinda ba hanyar manzon Allah sahabbai ba ne a bar shi sahabbai ba su sani ba ba su taɓa yi ba ba addini ba ne ba ina fata ana fahimta lauka na kairan masa bakuna ilaihi da ce alkhairi ne babu wani abu da yake bin Allah ne bin manzon Allah ne ibada ne kuma a ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su santa ba kwata kwata wannan an zalunci zanzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an zalunci sahabbansa saboda ga wani abu na alkhairi amma bai ga wa sahabbai ba bai ce su yi ba kuma sun kisi kuma ya kyale su ina fatan ana fahimta aski yace ayi ayi sai sai suka ki suka ce ba za mu dauki kaskanci ba suka tsaya shikenan yaje ya samu ummu salma ce an kusa a halakar da wannan mutanen naki saboda me al'um ɗan uwanki don me annabin su ya musu umarni ba sau ba nan take tace ka je kai kai in kai kowa ma in ya kalla zai annabi sallallahu ya fito yayi duka sahabbai suka yi ina fatan ana fahimta to saboda haka wannan ma ya ce ai aski sai baɗi za a koma suna ganin cewa su kaman kaskanci ne tare cewa ka kalla su suna kallon kaman mun fito a je ko da za a mutu mun yadda mun bi ka to amma tunda ya bada umarni ai ba na ku za a yi ba shi nashin shi ake bi ina fatan ana fahimta sai aka dawo shikenan suka yi to ina ga wani abu wanda yake addini na samun lada sosai wanda za a iya yin shi duk shekara duk kaza duk kaza kuma a ce bai gaya musu ba ko kuma ya gaya musu ba su yi ba me kenan ya kamata yan uwa musulmi kowa ya kiyaye kowa ya je ya natsu ya san addini ya san me zai yi duk abin da zaka yi kai malami ne ka ji tsoron Allah ka aje mutane kan Qur'ani da hadisi sai ka tsira daman addinin ba naka bane da Allah ya saka malami ma ba iyawarka bane ganin daman Allah ne akwai wanda kila kun fara karatun tare da shi shi bai kai gaci ba kai kuma ka kai ko kuma kun kai shi bai iya faɗi amma kai kana iya faɗi kuma ana iya sauraron ka ko kun kai kila ma ya fika amma shi bai samu taron mutane a gaban shi ba ina fatan ana fahimta to saboda kai da Allah ya wani ɗanka to jarabta ka Allah yi in Allah ya yi ka malami Allah ta'ala ya jarabce ka ne babban abin da ya kamata ka yi ka bi abin da Allah ya ce ka yi sai ka ci jarabawa Allah ta'ala ya taimake mu a nan gurin zan tsaya saboda zuwan lokaci abin na faɗi daidai ka tare da ganin dama Allah Allah ya ba mu lada ga baki ɗaya wanda ne kuskure ko tuntuɓin harshe ne da shi ɗan da karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki ɗaya Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata kurakuran mu Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala ya kare mu duk abin da muke mara kyau Allah ta'ala ka nuna mana cewa mara kyau ne dan mu gyara duk abin da muke mai kyau Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan shi mu ci gaba da yi koda dukkan kowa ma baya so in dai gaskiya ne mu zanto jama'a muna kan gaskiya muka tsaya Allah ta'ala ya taimake mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ɗan kasuwa Allah ya sanya musu albarka duk wani mai nema da manoma da kaza da kaza duka Allah ya sanya kowa albarka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh から